بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك وامتدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وسائر بنظرة تأتي لنا بالزهر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi isra'il iqamati cikin iqama ɗaiɗai ake yi me ake yi ɗaiɗai a cikin iqama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salam hayya ala salam to wannan ɗaiɗai ake yi kamar yadda shi kuma na kiran sallah biyu biyu ake yi ashhadu an la ilaha illallah biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah biyu hayya ala sala biyu hayya ala sala biyu ita kuwa ikama ɗaya ake yi amma kad kamatu salatu kad kamatu salatu biyu ake Allahu akbar Allahu akbar biyu la ilaha illallah daya حدثنا قتيبة قتيبة يازن تدم حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب يازن تدم الثقفي بثقفي متمن ثقيف ويزيد بن زريع yazid dan zurai'i ma ya zantar da mu an kalibinil hazza'i shi kuma ya karba daga kalibinil hazza'i an abi kilabata shi kuma ya karba daga abi kilabata an anasi bin maliki shi kuma abi kilabata ya karba daga anas dan maliku anas dan malik kadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shekara goma ne wa annabi hidima kala anas dan maliku yace umira bilalun an hori bilalu to idan sahabi ya ce an yi horo ba wani mai horo a wannan zamani in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ma'ana annabi ne ya hori bilalu kenan idan sahabi ya ce umirna an hore mu to a wannan zamani ba wani mai yin horo sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya hore su to umira bilalu annabi sallallahu alaihi wasallama ya hori bilal an yashfa al'azana kiran sallah ya yi biyu biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah biyu hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala idan na as-salatu ne ma as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairu min an-nawm biyu biyu biyu biyu kiran sallah wa yutira al-iqamata ita ko iqama wuturi dai dai dai dai wuturi ita kuma iqama me wuturinta wannan shahadodi kaga ladan zai ce Allahu akbar Allahu akbar kaga bi ne wannan ashhadu an la ilaha illa Allah daya ashhadu anna muhammadar rasulullah daya hayya ala salat daya hayya ala al-falah daya قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بيو الله أكبر الله أكبر بيو لا إله إلا الله نيا وفي الباب أو النباب عن ابن عمر عن كربير صدق عبد الله بن عمر وأبو قال أبو عيسى ترمذي وحديث أنس وأن حديثنا أنس حديث حسن صحيح hadisi ne kyakkyawa ingantacce kaga hadisi ne ingantacce kiran sallah biyu biyu biyu wa'annan abubuwa iqama kuma ɗai ɗai ɗai ɗai wa huwa qawlu ba'd ahlil ilmi ba'arun malamai akan wannan suke min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabi'ina da tabi'ai duk akan wannan suke wa bihi yaqulu maliku mazhaban mutamalikiya ma akan wannan muke والشافعي ده شافعي وأحمد ده أحمد بن حنبلي وإسحاق ده إسحاق الراحوي أكون وانا يجي باب ما جاء باب أبن ده يزو أن الإقامة تشيوى إقامة مسلمة مسلمة بي بي ne to kuma kaga da wani hadisin kuma bi bi bi bi ne to kuma tikila akwai masabar da ita kuma ikama bi bi take amma sai ka shiga iraki sannan za ka ga wannan malaman kufa su mazhabarsu ikama biyu biyu biyu ake ba daidai daidai ba to sai dai kuma wanda ya dau mazhabarsu to shine kuma zai yi malaman kufa amma mu nan malikawa daidai daidai ne shafi'awa daidai daidai ne hanbalawa ɗaiɗaiɗaiɗai ne haka ibn rahawai malaman hadisi ma duk galibin su akan daidai suke sai dai malaman kofa su kuma karatun da yake hannunsu su kuma ikama biyu biyu biyu to in ka je ka ji wani yana ikama biyu biyu biyu a can wajen su yana da hujja kakka abu حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج يا بن تدمو حدثنا أقبة بن كالد أقبة عن كالد يا بن تدمو عن ابن أبي ليلى شيكم يا كباكر عن أبي ليلى عن أمر بن مرة شيكم عن أبي ليلى كباكر أمر أم مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى شيكم يا كباكر عبد الرحمن عن أبي ليلى ونكينا عن عبد الله بن زيد shi kuma wannan abdurrahman dan abilaila ya karba daga abdullahi dan zaidu wannan shi wanda ya yi mafarkin kiran sallah kala abdullahi dan zaidu ya ce kana azanu rasulullahi sallallahu alaihi kiran sallan manzon allah ya kasance shafa'an shafa'a biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu kiran sallan annabi fil azani cikin kiran sallah wal iqamati da iqama ba kuma wannan ya rikita amma kuma gashi hadisi ne saboda shi ya rawaito nasa na farko cewa kiran sallah biyu da wanda ya sanar da shi ya dan yi gaba sai ya ce in ka zo ya kama kuma ka yi ɗai ɗai ɗai ɗai to kila kuma annabi ya gaya masa ya bibi ko ko yanzu yana magana gida ne ba magana kansa yake yi ba to Allahu alam wannan hadisi daru kudin ya fitar da shi a cikin akulisa to kala abu isa turmuzi ya ce hadisu abdullahi bin zaidu wannan hadisi na abdullahi dan zaidu rawahu waki'u malam waki'u ya rawaito shi an yi amashi daga malam amashu an amru bin murrata shi kuma amashu ya karbi wannan hadisi daga amru dan murrata shi kuma amru dan murrata ya karbi wannan hadisi daga abdurrahman bin abi laila qala abdurrahman bin abi laila yace حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صحابا من زم الله sun zantar da mu ma'ana ba wajen mutum ɗaya ya ji ba to yanzu rashin sanin waɗannan rashin faɗa su bai cuce abin da kawai ba tun da ya ga sahabban manzon Allah da yawa sallallahu alaihi wasallam kuma ya zauna da su ya ga sahabin annabi wajen ɗari da ashirin ya ga sahabi ɗari da ashirin to in ya ce sahabban manzon Allah sun zantar da ni ya yi gaskiya an karɓi hadisinsa ya ce sahabban manzon Allah sun zantar da ni sallallahu alaihi wasallama anna abdullahi bin zaid sahabban manzon Allah suka gaya min cewa abdullahi dan zaid ra'al azana fil manami a bacci ya ga kiran sallah wannan gaskiya ne akwai ruwayoyi da yawa wa qala shu'batu shu'batu yace an amru bin murrata daga amru dan murrata an abdurrahman bin abi laila daga abdulrahman dan abilela anna abdullahi bana zaidi cewa abdullahi dan zaidu al'azana ya ga kiran sallah fil manana cikin bacci gaskiya ne amma wancan da yace sahabban annabi suka gaya masa shi bai ga bai ga abdullahi bin zaidu ba ya fi yanzu wannan da yace abdullahi ne ya faɗa shi bai ga abdullahi ba ya aka yi san abdullahi ne ya faɗa amma wancan ba ya ce abokan abdullahi duk su suka gaya masa وهذا wannan asaf shi yafi inganci min hadisi na abi laila daga hadisin dan abi laila wa abdurrahman bin abi laila abdurrahman dan abi laila lam yasma bai ji hadisi ba min abdullahi bin zaid daga abdullahi dan zaid amma ya ji daga abokanansa ya ji daga abokanansa wa qala ba'd ahli al-ilm ba'arun malamai suka ce al-azanu kiran sallah masna masna biyu biyu biyu biyu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على الفلاح إن الصلاة نعمة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بي بي بي والإقامة إتما إقامة مثنى مثنى بيو بيو بيو بيو أوجن سكما وبه يقول سفيان الثوري وأن مذهب سفيان الثوري شيما سفيان الثوري إقامة أوجنسا بيو بيو أكيد وابن المبارك da malam dan mubarak wa ahlul kufa da malaman iraki malaman kufa su ma su ma mazhaba su ikama biyu biyu biyu ake yi to dukkan ruwayoyin nan mai kyau ne kaga wannan yana daga cikin adalcin karatu karatu in ya rawaito abu ba naka a ciki ko kai ba ka yi an ko in bai rawaito ba bai rawaito ba ba ba kala abu isa turmuzi ya ce ibn abi laila shi dan abi laila huwa muhammad bin abdurrahman bin abi laila shine muhammad dan abdurrahman dan abi laila kana qadiyar kufa shine alƙalin kufa a zamaninsa walam yasma min abi shay'an amma bai ji komai daga babansa ba akwai wanda ya gaya wadda amma ba babansa ba illa annahu sai dai cewa shi yarwi yana ruwaya an rajul daga wani mutum an abihi sannan shi kuma wannan mutumin ya karba daga babansa amma shi bai haɗu da babansa ba bari ya karba hadisi a wajensa babu ma ja wannan babu ne cikin abin da ya zo fitar rasuli fil azani cikin kiran sallah sannu-sannu ake kiran sallah ba da gaggawa ba Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ba da gaggawa ba haka dai za ka dinga yi da daɗi kana rerawa da daɗi ba da gaggawa ba tarassulun sannu-sannu ba da gaggawa ba iqama ce da gaggawa gama za a yi ta a gama حدثنا أحمد بن الحسن أحمد بن حسن يابن تدمو حدثنا المعلى معلى يابن تدمو بن أسد بن أسد حدثنا عبد المنعم عبد المنعم يابن تدمو هو صاحب الثقاء شين صاحب الثقاء قال عبد المنعم يأتي حدثنا يحيى بن مسلم يحيى بن مسلم يابن تدمو عن الحسن ذكر هذا الحسن البصري وأتائه da adawu ibn rabahi da hasan al-basri da adawu dan rabahi sun karba an jabir daga sahabin annabi jabir dan abdullahi bin abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabir yace annabi mai jira da amincin cewa annabi mai jira da amincin Allah tabbata gare shi qala bi bilal annabi ya ce da bilal ya bilal ya kai bilal idza azanta idan za ka yi kiran sallah ko idan kana kiran sallah fatara salfi a zanika ka yi sannu sannu cikin kiran sallah ka ba wai ka yi a hankula ba a a kakai gaggawa don mutane su ji kakai gaggawa ba ka yi a hankula ba ka buɗe murya amma kuma ka yi a hankula a sannu sannu yadda ba da gaggawa ba wa'i za a kamta idan za ka yi kama kuma fahadu ka yi gaggawa الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا قاعد أجيكم الحمد لله أكن كراتني جريكا وجعل بين أذانك كسن يتكاني كلا سلك إن كي كلا سلك كسن يتكاني سد إقامة وإقامتك دين إقامك قدر ما يفرضه akilu min akili gwargwadon yadda mai cin abinci zai gama cin abincinsa in kai kiran sallah ka ta yi sallah ga gara saboda wani sai ya ji kiran sallah zai shiga ban daki ko da hadisi ya zo da shi ma kan yi riga ta malam masallaci ka in kai kiran sallah kafin ka iqama ka a saurara gwargwadon kamar minti biyar haka malamai suka ce kamar minti biyar gwargwadon kamar minti sai dai in jama'a tana tare a waje daya ko tafiya ne ba wani wanda kuke jira ya zo to wannan misali su ga an kiran sallah a ta da ikama amma in dai kiran sallah ne kamar haka in an yi a ɗan saurara kamar na minti biyar sannan a ta da ikama saboda duk wanda zai kinsa da wanda zai yi alwala ya samu sallah wato wata albaina a zanika ka sanya tsakanin kiran sallarka wa ikamatika dan ikamarka kadara ma ya furugul akilu min akali gwargwadon yadda mai cin abinci zai gama cin sa ina jin dai minti biyar an gama cin abinci idai ba kuma irin ta abincin yara ba ko yau wa sharibu min shurbi gwargwadon yadda mai shan ruwa zai gama shan ruwansa kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan za ku yi cin abinci ku yi cin abincin zakoki nan da nan ka yi cin abinci ka gama kar ka tsaya a lake-lake amma idan za ku shan ruwa ku yi shan ruwan akuya inji annabi sallallahu alaihi wasallam akuya zokan ruwa take yi a hankula a hankula ka ku yi kwas kwas kwas shi yake kawo ciwon hanta fa innahu yurisul fubada annabi ya ce shi ke kawo ciwon hanta likitoci suka ce mamakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi annabi ya warkar cewa in kuma da yawa wanda zai kwalkwali ruwan ruwan ya kulle shi ya kulle masa abinsa to in za ka yi shan ruwa ka yi shan ruwan akuya zu zu zu an ce harunan rashid wata rana yana farauta ya bata a cikin jama'ansa ya bata cikin daji har ya kusa mutuwa saboda kishirwa sai ya zo ya samu wata rumfa irin ta mutanen ƙauye sai wata yarinya ce a ciki sai ya ce mata kina da ruwa ta ce ina da ruwa ce ba min sha sai ta kalle shi alamar sai kishirwa ta yi masa abu da ta ebo ruwan a cikin akushi sai ta ebi ciyawa a ƙasa sai ta watsa wa ruwa sai ta ce in gwasha haka ya dinga kakkaucewa ciyawar nan a hankula ya zuƙa ya kauce wa ciyawa har ya koshi sai ce yarinya wannan me yake nan kika zuwa ta ce na ganka kana jin kishirwa ne in na baka za ka sha lokaci guda ya kashe ka shi yasa ne ya bi ciyawa na zuwa a ciki don ka dinga sha a hankula a hankula haka sha sai ya jira sai da uwar ta zo ce to Allah a aura mun wannan yarinya a aura mun wannan yarinya to haka dan haka annabi ya ce gwargwadon yadda mai shan ruwa zai sha kaga in ka dubi mai shan ruwa irin namu wannan minti ɗaya ma ai kwalkwalkwalkwal moɗa guda ai an gama ta to gwargwadon yadda mai shan ruwa zai sha wal muqtasiru idza da kala li qada'i hajati gwargwadon yadda mai biyan bukata mai fitsari ko mai bayan gida zai yi wani ya saba in dai zai fito masallaci sai ya shiga bandaki in kuma zai shiga baɗin nan in ya fito zai ta yin wasu wasu ko ya yi fita ya samu to wani da ya ji kiran sallah zai tashi ya shiga ban daki ya je ya alwala ya yi kaza kaza to in an yi kiran sallah a ɗan dakata kaɗan to shi kai kuma mai shiga ban daki kai talakaki shari'a dai ta ce a ɗan dakata kaɗan amma dakatawa kar ta shiga minti biyar gwargwadon yadda mai cin abinci zai ci in ji annabi sallallahu alaihi wasallama gwargwadon yadda mai shan ruwa zai sha gwargwadon yadda mai biyan bukata zai biya bukatarsa a bandaki ya fito wala ta kuni kakku tashi hatta ta rauni sai kun gani in bilal ya yi kama a nan waɗansu malamai suka tafi dan mai kama ya ce allahu akbar allahu akbar ka iya zama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah duk ka iya zama hayya ala sala hayya ala sala amma da ya ce kad qamatis salatu to ka tashi ba shi ba shi wurin zama to amma shi wannan zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Bilal ya soma annabi zai fito ko ko da ya zai fito sallah yana daga cikin girman sahaba yadda suke ganin fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la taqumu hakku tashi hatta tarawni sai kun ganni na fito sai kun ganni na fito to kuma ba laifi yanzu a ce kar mutane ta sai sun ga liman shi kuma ya shigo idan liman din a cikin wani ɗaki ya ko a bakin masallaci sai ya ji an samu an so mai kama zai shigo حدثنا عبد الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد يا زن تدم حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد يا زن تدم عن عبد المنعم دقى عبد المنعم نحوه إلو وانا حديث قال أبو إيسا ترمزي يتو hadisu jabiri wannan hadisi na jabiru din nan haza wannan hadisin la na arifu hadisi ne da ba mu san shi ba illa min hazal waje sai ta wannan fuska ya zo mana kawai min hadisi abdul munzin sai daga hadisin abdul munzin wa huwa isnadun majhulun dangane ne da ya rikita gabaki da haka masu lissafai duk ba su fitar da shi ba amma shi turmudi ya fitar da shi wa abdul munzin abdul munzin shekun basariyun dattijo ne mutumin kasar busra ta iraki mutumin busra ne ta iraki to akwai kuma malaman hadisin da suka harkake shi suka dan faɗi abu mai kyau a ciki shi yasa saboda wannan an baki ya rubutu a kansa dan haka shi ne ya fitar da hadisin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الهادي الى صراط الحمد لله